الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a uku ga watan rabi'ul akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 23 ga watan daya shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'us sahih kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am mala ina ingancin maganar da malamai ke cewa wai a karanta alkur'ani domin alkur'ani rabin yana wurin allah rabin yana wajen mutane wannan maganar ingantacce
eh akwai hadisi wanda yake cewa shi alkur'ani wato duk da cewa hadisin ina hukuntar shi a bari har mu bincika akan wannan ke insha Allah amma akwai hadisi akan wannan magana na'am na'am kamar yadda bayani ya gaba ya gabata eh, matsalar sa akwai hakkin hakkin da ubangiji da shi wanda aka kashe da kuma yan uwa da aka kashe na'am mala idan mutum ya ya yadda hakkin shi ubangiji na ya ne haya ayi azumi ne sannan ta shi yan uwa ma bata in ta haya biyar diya ko kuma yagewa shi shi wanda aka kashe din ya za a iya yawwa wato ya gabata a darasinmu na al'aqidatul wasiqiyya a lokacin da muka zo kan ayoyin da shekul islam ya jiro su waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala wasu sifofi da ya tabbatar ma kansa irin sifa ta almahabba da sifa ta wato alkurh ko mu ce alkaraha da sifa ta algabar da sifa ta almakat to shine anan malam ya shigo da fadar Allah subhanahu wata'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima ubangiji ta'ala ke cewa duk wanda ya kashe mumini akan ganganci ubangiji subhanahu wata'ala ya tanada masa sakamako guda biyar ko kuma mu ce hukuba biyar hukuba ta farko ubangiji ta'ala ya ce fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa wato ita ce wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta sakamako na biyu sai ya ce wa ghadiba Allahu alaihi ubangiji ta'ala ya masa fushi sakamako ukuba ta uku sai ce wala anahu ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine masa albarka ma'ana ya nisanta shi game da jin kansa ukuba ta hudu shine yace wa a'adda lahu azaban azima ubangiji ta'ala ya tanada masa azaba mai girma to anan muka yi bayani dangane da wannan kalima da ubangiji ta'ala yace fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon duk wanda ya kashe mumini da ganganci ita ce wutar jahannama kuma zai dawwama a cikinta domin kashe mumini abu ne wanda yake mai girma kamar yadda hadisi yake cikin sunan tirmizi da dangane ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la zawalu dunya inda Allah aisaru min qatli min qatli abdin muslim au kama kala yace duni bushewar duniya gaba ɗayanta shi yafi sauki a wajen Allah game da kashe rai wanda yake mumini game da kashe bawa mumini duniya gaba ɗayanta ta bushe shine yafi sauki a wajen ubangiji subhanahu wataala to don haka shine sai Allah ya ce fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa wutar jahannama zai dawwama a cikin ta to dangane da wannan kalima sai da malamai suka yi maganganun kusan guda biyar zuwa shida shine daga cikin maganganun wasu suka ce a nan sakamakon shi wutar jahannama zai dawwama a cikinta in har an sakauta masa da abin da ya cancanta a gane ko inda Allah zai sakauta masa da abin da ya cancanta na kisa na ganganci da ya ma mumini to wutar jahannama ce zai dawwama har abadan abada a cikinta to duk da cewa abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa duk wanda ya kashe mumini da ganganci ba shi da tuba a wajen Allah malamai suka ce abin da yake nihi da ba shi da tuba a wajen Allah Allah ba zai masa dace game da tuba domin ya zo da aiki wanda yake mai girma magana mafi rinjaye daga cikin dukkan maganganun kisan kai da ganganci laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka amma baya haramta ma bawa gidan aljanna sai in ya halitta haka duk wanda ya halitta kisan kai to wannan ya kafirta an gane ko idan ya mutu akan haka bai tuba ba makomar shi ita ce wuta kuma zai dawwama a cikinta don haka a nan muka yi bayanin cewa wato shi duk wanda aka kashe kisa na ganganci akwai haƙuƙuwa uku na ubangiji subhanahu wata'ala haƙi na farko akwai haƙi tsakanin shi wanda ya yi kisan kai da dangin shi wanda aka kashe menene haƙƙin su haƙi na farko a ba su wannan su yi kisasi shine su kashe shi kamar yadda ya kashe musu ɗan uwa ko kuma su masa afuwa ta jini kenan ya biya su diya ko kuma kwata-kwata su yafi masa haddiyar haƙƙi na biyu tsakanin shi wanda ya yi kisan kai da ganganci da ubangijinsa menene tsakanin shi da ubangijin shi shine kafara da zai wanda gaya wanda ya yi kisan kai akan kuskure ma ubangiji subhanahu wata'ala ya wajabta masa yantar da bawa in ba shi da halin yantar da bawa shine yayi azumin wata biyu a jere to haka wanda yi kisa na ganganci idan an masa afuwa ko an tabbatar da ya bada diya to ya tabbatar da cewa tsakanin shi da ubangiji subhanahu wataala akwai azumin wata biyu ko kuma yantar da bawa to haƙƙi na uku wanda yake tsakanin shi wanda aka kashe da shi wanda ya kisan kai a ranar kiyama zai zo wajen ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ya ubangiji na menene laifi na wane ya kashe ni menene laifi na to shi wannan wanda ya kisan kai da ganganci in har ya kyautata tuba tsakanin shi da ubangijin shi subhanahu ta'ala to wannan ran da aka kashe ubangiji subhanahu ta'ala zai gamsar da shi a ranar kiyama ubangiji ta'ala zai canza masa da wani abu wanda yake na karanci domin ya yafe ma dan uwansa wannan jini nashi da ya zubar to don haka kenan waɗannan haƙuƙuwa guda biyu na farko mutum yakan iya kubuta game da su a rayuwarsa ta duniya kaga idan mutum ya tabbatar da kansa an yi kisasi ko ya bayar da diya kina wannan ya kubuta game da abin da ya shafi haƙƙin dangin mamaci in ya 'yantar da bawa ko ya yi azumin wata biyu a jere to wannan kuma haƙƙi na tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ya kubuta kenan haƙƙi wanda bayan da za a yi ya kubuta game da wannan haƙƙi a nan duniya sai an wayi gari kiyama shine haƙƙin wanda yake mamacin wanda aka kashe wannan kuma haƙƙi ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala baya bari haƙƙi ne wanda Allah baya bari duk wani ne haƙƙi Allah sai ya bashi haƙƙin shi kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa akwai wato laifi guda uku ne akwai laifin da ubangiji subhanahu wata'ala kwata-kwata baya gafarta ma bawa akwai laifin da ubangiji ta'ala yake gafarta ma bawansa akwai laifin da ubangiji subhanahu wata'ala baya bari sai ya sakauta ma duk wani mai haƙƙi da haƙƙinsa zunubin da ubangiji subhanahu wata'ala kwata-kwata baya gafara shine mutumin da ya mutu halin yana mushriki duk wanda ya mutu yana shirka to Allah ya yi alkawarin ba zai gafarta masa ba kamar yadda ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da fadarsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar ubangiji ta'ala yace innahu lalle yanda al'amarin yake man yushrik billahi duk wanda ya hada bautar Allah da wani a nan sai ka kaddara jumla ta wa mata ala zalika ya mutu kenan akan shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna tabbas Allah ya haramta masa gidan aljanna wa ma'awahu nar wuta ita ce makomarsa wa ma lizalimin min ansar mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azabtar da su a gobe kiyama laifin da ubangiji subhanahu wata'ala ke yafewa shine wanda ya kasance tsakanin shi da bawa duk laifin da ka yi tsakaninka da ubangiji in dai kana cikin kaidi na rayuwa ka tuba Allah zai karɓi tubanka in dai ka cika sharuɗa na tuba in kwa ka mutu akan wannan laifi in dai ba shirka ba ce to sai a mayar da al'amarinka zuwa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wata'ala idan ya ga dama ya yafe maka in ya ga dama ya azabtar da kai gwargwadon laifinka laifi na uku wanda Allah baya bari shine zalunci wanda ke kasancewa tsakanin bayi junansu da juna wannan ubangiji subhanahu wata'ala baya bari duk wanda ka zalunce shi a dukiyar shi ko a mutuncinsa ko a iyalinsa ko a karan kansa ka zubar da jininsa to wannan Allah sai ya biya shi haƙƙin shi a ranar kiyama sai Allah ya biya haƙƙin kowane bawa kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la tu'addunna al-huquqa ila ahliha hatta yuqada lish-shati al-jarha'i min ash-shati al-qarna manzon Allah ya ce na rantse da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa lalle ne za ku mayar da haƙuƙuwa ga masu su a ranar kiyama manzon Allah ya ce daidai da dabba mara kaho za a yi mata kaho a ranar kiyama ta rama tunguzan da mai kaho ta mata a nan duniya kaga a nan yana nuna cewa in dai haƙƙi tsakaninka ne da bayan Allah to wannan ba yanda za a yi ka kubuta game da wannan haƙƙi ma'ana Allah sai ya biya duk wani mai haƙƙi haƙƙi sa a ranar kiyama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'ummata suka ce ya rasulullahi al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata ai matsiyaci a cikin mu shine wanda ba shi da dala ko tanga wanda ba shi da ba shi da kuɗi ba shi da kayan kuɗi maza Allah ya ce a ya ce matsiyaci daga cikin al'umma ta shine mutumin da zai zo a ranar kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga sadaka ga zumunta duk wasu abubuwa na ibada zai zo da su amma zai zo maza Allah ya ce ya zalunci ne ya ci dukiyar wane ya zagi wane ya zubar da jinin wane maza Allah ya ce fa yu'khadhu hadha min hasanatihi wa yu'ba hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi an gane ko kenan fayi ukhazu min hasanatihi fayi uba hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi za a ringa kwasar ladan shi ana biyan jama'a wancan da ka zage shi sai a dau ladan ka sai a biya shi wancan da ka ci dukiyarsa sai a dau ladan ka sai a biya shi Muza Allah ya ce fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqba ma alayhi ukhizat min khatayahu thumma turihat min khatayahum thumma turihat alayhi thumma turihat fin nar au kama kala manzo Allah yace idan ladan su yi kare kafin a biya iya abin da yake kan shi na hakukuwan jama'a manzo Allah yace sai a dauko zunuban su sai a lauta masa kuma a karshe a kai shi wuta tunda ba shi da lada ko daya to dan haka a nan kasancewar haƙƙin duk wanda aka kashe shi kisa na ganganci wannan haƙƙi sai dai in an wayi gari kiyama in ka sasanta tsakaninka da ubangijinka ka kyautata tuba to ubangiji subhanahu wata'ala zai gamsar da wannan bawa da ka zubar da jininsa Allah ya canza masa da wani abu wanda ya fi alkhairi ya yafe maka wannan jini nashi da ka zubar amma kisan kai kamar yadda muka yi bayani akan haka aqidar ahlus sunna wal jama'a kisan kai laifi ne daga cikin manya-manyan laifuka amma baya haramta ma bawa aljanna a gobe kiyama sai dai in ya halatta haka domin yana karkashin madu na zalika da yace inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani ma'ana baya gafara game da shirka duk wanda ya mutu yana shirka ubangiji ta'ala to baya gafarta masa amma in mutum yana raye shirka in ya tuba ubangiji ta'ala zai karbi tubansa don haka a nan dole sai ka kaddara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi ubangiji ta'ala baya gafarta hada bautarsa da wani kenan idan mutum ya mutu akan haka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma na gafar duk abin da yake koma bayan shirka ga wanda ya so an gane ko don haka da waccan aya da yace wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما anan akwai kisan kai amma ubangiji ta'ala sai ya ce illa man taba sai dai wanda ya tuba wa amana ya kyautata imani da ubangijinsa wa amila amalan saliha ya aikata aiki na ƙwarai fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat waɗannan su ne ubangiji ta'ala ke canza miyagun ayyukansu su koma kyawawa domin ubangiji ta'ala ya kasance mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba sannan mashi kai ne game da bayan samu dai haka dalili na uku qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ashahid inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an ubangiji ta'ala na gafarta ma bayan su zunubai gaba ɗaya in sun kyautata tuba tsakanin su da shi haka hadisin ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bayi uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazmu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu bayna aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf ومن وفى منكم بذلك فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب له في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء فعنه وإن شاء عاقبه nan ma akwai kisan kai duk wanda ya kisan kai idan ya mutu bai tuba ba to lamarin na ga ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama ya azabtar da shi gurgurdan laifinsa don haka kenan a nan da ya ce fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha malamai suka ce a nan ma'anarsa shine abinda ake nihi da alkhulud anan shine alkhuludun nisbi ma'ana tsawon zama da zai yi a cikin wutar jahannama shine aka ambace shi da cewa zai dawwama a ciki amma ba dan zai dawwama a cikin wutar jahannama dindindin har abada ba zai shiga aljanna ba domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake da imani daidai da nauyin ƙwayar komayya ko mun girman laifinsa ba zai dawwama a cikin wuta ko da an azabtar da shi to a ƙarshe za a fitar da shi a kai shi aljanna don haka wannan aya da ire-irenta su ne wanda kawari suke fakewa da su suke kafirtar da muminai a sanadiyar aikata babban laifi tunda suna suke cewa ai Allah ya ce zai dawwama a cikin wuta kuma kisan kai ne suka ce don haka ka'ida duk wanda ya aikata babban laifi ya kafirta a aƙidarsu in ƙarya kai ka kafirta sai dai ka sake dawowa cikin musulunci in sata kai ka kafirta in kwace kai ka kafirta to don haka kenan a nan haƙƙi ne a takaice abin da muke so mu sani na tsakaninka da shi wanda ka kashe akan ganganci wannan sai ka yawaita ayyuka na ƙwarai ka yi ƙoƙarin yadda Allah zai yarda da kai ya amince da kai ka yi nadama idan an wayi gari kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai sasanta tsakaninka da shi ya gamsar da shi da wani sakamako ya yafe maka wannan jini nashi na'am game da karatun da muka yi shekaran jiya shi ne inda Allah na ke mala'ikun sofir kasar inda mu gane mansura na'am basara shi wai fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa man qutila mazluman faqad sha'adna li walihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura ubangiji ta'ala da ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku yadda ku kashe rai wadda Allah ya hana a kashe ta sai in ta cancanci a zubar da jininta domin akwai abubuwan da suke halatta a zubar da jinin bawa in ya aikata ubangiji ta'ala sai ce wa man qutila mazluma duk wanda aka kashe shi akan zalunci an gane ko ba tare da ya cancanci a zubar da jinin shi aka zubar da jinin sa ubangiji ta'ala ya ce faqad ja'alna li walihi sulqana hakika mun sanya ma danginsa ma'ana dan uwansa kenan wanda yake da gadon shi dangin shi na kusa ubangiji ta'ala ya ce mun sanya musu sulfanin shine wani karfi da wata hujja wanda zai tsaya ya nemi haƙƙin ɗan uwan shi da aka shi kenan menene sultanan anan abu na farko ya nemi a bashi wanda ya kashe ɗan uwan shi su yi kisasi shi ma su kashe shi kamar yadda ya kashe musu ɗan uwa ko kuma su yi afuwa game da jinin su nemi cewa a ba su diya ko kuma gaba ɗaya su yafe diya da jinin su ce gaba ɗaya sun yafe an gane ko domin ubangiji ta'ala yana cewa fa man ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma shine sai yake cewa fala yusrif fil qatl shi wanda aka kashe masa dan uwa ubangiji ta'ala yace fala yusrif kada ya wuce gona da iri fil qatl a wajen kisa idan zai yi sakayya kada ka kashe wanda ba shi ya kashe maka dan uwa ba an gane ko kamar yadda a jahiliya suke in an kashe musu dan uwa to ba sa yarda da wanda ya kashe sai su je cikin kabilar shi su diba wanda ya fi kowa daraja shi za su kashe sakamakon an kashe musu dan uwa ko kuma shi wanda ya yi kisan ba sa wadatuwa da kashe shi shi kadai sai an haɗu da dangin shi su gama su kashe akan cewa an kashe musu dan uwa mutum ɗaya za a kashe musu a jahiliya sai su kashe sama da mutum dari saboda su a matsayin jahiliya yadda suke daukan jinin dan uwansu ya fi sauran dukkan wani jini kuma wannan koma mai ne mutum sai ya dau alkawarin sai ya sha fansa in dai aka kashe masa dan uwa su kuma shan fansar su kawai sai ka nema daga cikin dangin wanda ya kashe maka dan uwa ko shi ko wane ne ka samu sai ka gama da su dan haka shine ubangiji ta'ala ya ce fala yusrif fil qatl kada ya wuce gona da iri a wajen kisa kenan in zai yi sakayya kenan ya kashe wanda ba shi ya kashe masa dan uwa ko kuma ya ce sai an haɗu da wasu sannan ya gama ya kashe ko kuma in ma wanda ya kashe masa dan uwan ya kashe to kada ya yi musula shine ma'ana ya masa gunduwa gunduwa a tilla ido a yanke hanci a yanke kunne a datse hannu a datse ga wannan kafa kar ya yi haka sai dai in dan uwan nashi da ya kashe dan uwan shi shi ma ya masa musula shine sai ya ce innahu kana mansura lalle shi wanda aka kashe masa dan uwa kana iya maida damir din kenan zuwa gare shi kenan ka maida shi wa man qutila mazluman bi faqad ja'alna li walihi sulqanan fala yusrif fil qatl innahu shi dan uwan wanda aka kashe masa dan uwa kana mansura ya zamanto abin taimakawa ne dan haka ubangiji ta'ala kenan ya shar'anta haka ko kuma innahu shi wanda aka kashe ubangiji ta'ala ya ce kana mansura ya kasance kenan abin taimakawa ne kenan don haka dangin shi aka sanya musu wani karfi cewa za su nemi jinin dan uwansu darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muna dai cikin littafin da ke bayani game da fabula ta lailatul qadr wanda dai bayani ya gabata game da shi wannan dare da aka ambace shi da cewa lailatul qadr domin dare ne wanda yake mai girma mai daraja a wajen ubangiji subhanahu wata'ala na daga cikin abin da ke nuna mana girman wannan dare ubangiji subhanahu wata'ala a cikinsa ne ya saukar da alkur'ani wanda alkur'ani shine cikamakin duk wasu littattafai da ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar ma annabawansa da manzanninsa alkur'ani shine cikamakinsu kamar yadda manzan da ya zo da shi shine cikamakin manzanni ubangiji ta'ala ya saukar da alkur'ani daga lauhul mahfuz zuwa wani daki wanda yake samar duniya wanda ake kiran shi baitul izza a daren lailatul qadr kamar yadda ya tabbata daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda shine ubangiji ta'ala ke cewa shahru ramadan allazi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan ubangiji ta'ala yace wata na ramadan allazi fihi shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'an shine wata wanda aka saukar da al-qur'ani a cikin sa don haka lailatul qadr ko ba ta kasancewa sai a cikin wata na ramadan an gane ko ba ta kasancewa sai a cikin wata na ramadan shine ubangiji ta'ala ke cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu muka saukar da wannan littafi ma'ana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin dare wanda yake ma'abucin daraja kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munziri lalle mu ne muka saukar da alkur'ani a cikin dare wanda yake ma'abucin albarka don haka surar da malam ya zo da ita a farkon baban wadda take nuna matsayin wannan dare mun yi bayanin cewa kusan fuska shidda zuwa bakwai fuska ta farko shine wannan bayani da muka yi cewa alkur'ani ubangiji ta'ala ya saukar da shi a cikin dare wanda yake mai daraja don haka wannan dare ya fifici duk wani dare saboda alkur'ani ya sauka a cikinsa wanda alkur'ani ko Allah ya saukar da shi domin shiryar da bayansa su samu sa'ada ta duniya da lahira ma'ana su ji daɗi a nan duniya kuma su ji daɗi a gobe kiyama amma ba kowa ba ke samun wannan dacewa sai wanda ya ba alkur'ani sau da kafa abu na biyu Allah ya girmama wannan dare ya kambama shi da yace inna anzalnahu fi lailatul qadr sai ce wa ma adraka ma lailatul qadr waye sanar da kai menene ake nihi lailatul qadr kaga wannan kambamawa ce ubangiji subhanahu wata'ala ya ma daren dan ya nuna mana dare ne mai kima mai martaba mai daraja mai matsayi a wajensa abu na uku ubangiji ta'ala sai ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahr daren lailatul qadr wato yafi alkhairin wata dubu domin duk wanda ya tsaya ya yi ibada a cikin wannan dare to Allah zai ba shi sakamakon ibada ta shekara 83 da watanni tamkar ya shekara kamar ya kwashe wata dubu yana bauta ma ubangiji subhanahu wata'ala abu na hudu ubangiji ta'ala sai ya ce tanazzalul mala'ikatu tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'ikun Allah da jago da jagaba a cikin mala'iku shine Jibrilu alaihi salam gaba ɗayansu suna sauka a cikin wannan dare mala'ikun Allah ko ba sa sauka sai da alkhairi da albarka da rahama da jin kai shine ubangiji ta'ala ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu wato mala'iku na sauka war ruhu da jibrilu alaihi salam kamar yadda bayani ya gabata shine ake nihi da ar-ruhu anan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambace shi da wannan lakabi wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin sannan abu na biyar ubangiji ta'ala sai ya ce salamun hiya hatta maƙula ilfajir wato wannan dare ubangiji ta'ala ya ce aminci ne an gane ko amma ga wa yake kasancewa aminci ga muminai ubangiji subhanahu wata'ala zai amintar da bayansa game da dukkan wata azaba da duk wata ukuba wato a ranar kiyama ga wanda ya tsaya ya rayar da wannan dare Allah zai yantar da shi game da gidan wuta shine yace hatta maqla alfajr har izuwa kenan hudowa alfajr kenan daren yana farawa dare ko yana farawa shine daga zarar rana ta fada karshen dare shine ketowa alfajr abu na shida shine Allah ya saukar da sura wadda take bayani game da fadalar wannan dare har zuwa kiyama ga ta nan ana karantawa ita ce suratul wannan suratul qadr an gane ku wadda wannan sura tana bayani game da daren kenan sura ce ta musamman Allah ya saukar domin yi ma bayansa bayanin wannan dare abu na bakwai shine can da Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu ne muka saukar da alqur'ani a dare ma'abucin albarka wannan dare na lailatul qadr dare ne wanda yake ma'abucin albarka na daga cikin albarkarsa shine yantar da bayi game da gidan wuta da lullunka musu ibada da suka yi a wannan dare sai Allah ya ba su ibada ta wata dubu yau kenan za mu tashi babi na uku a cikin littafin قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر فيه عبادة فيه عبادة رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تهروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد هو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل إهدا وعشرين رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه وأنه أقام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان فمن كان اعتكف معي فليثبت في مؤتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة إهدا وإشرين فبصرت عيني رسول فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام هو ابن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال التمسوا قال وحدثني محمد هو ابن المثنى قال أخبرنا عبدا هو ابن سليمان عن هشام بن أروى عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تهروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب هو ابن خالد قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى قال حدثنا عبد الله بن الأس... أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلس عن أبي مجلس وإكرمة أنهما قالا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر في تسع يمضين أو في سبع يبقين تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما التمسوا في أربع وعشرين يعني ليلة القدر Malam Allah ya ji kansa ke faɗa cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da kirdadar wato dacewa da daren lailatul qadr a cikin mara a goma na ƙarshe lafazin taharri a hausa shine ake kira kirdada ko kuma ka ce nufatar abu ka nufaci abu so kake sai ka dace masa shine ake kira da at-taharri shine yace wannan babi ne wanda ke bayani game da wato kirdadar daren lailatul qadr a cikin mara a goma na ƙarshe idan aka ce alwitir shine abin da ba shi da ɗan uwa an gane ko abin da ba shi da ɗan uwa a hausan ya ake kiran shi in ma a ce mara ko a ce warewa ma'ana abin da ba shi da ɗan uwa kenan shine sai ya ce fihi ubadatu radiyallahu anhu a wannan babi akwai hadisi na ubada ibn samit Allah ya kara masa yadda kamar yadda hadisin nashi zai zo a babi na gaba shine anan malam sai ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa taharrau lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir min ramadan manzon Allah ya ce ku kirdadi dacewa da daren lailatul qadr a cikin mara kuma a goma na ƙarshe idan aka ce mara a goma na ƙarshe shine daren ashirin da ɗaya sannan daren ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai daren ashirin da tara an gane ko kenan shine mara a cikin goma na ƙarshe kaga a nan wannan riwaya tana nuna mana duk mai son ya dace da daren lailatul qadr to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana zamanin da ake dacewa da wannan dare kenan a cikin goma na ƙarshe a watan Ramadan kenan daren lailatul qadr ba a samun shi sai a cikin wata na Ramadan kamar yadda wannan riwaya ta nuna sannan kuma amma a cikin Ramadan kin kuma a cikin kwanuka goma na ƙarshe a kwanuka goma na ƙarshe ma kuma a mara kenan daren 21 daren 23 daren 25 daren 27 daren 29 shine yace taharrau lailatul qadri manzo Allah yace ku nufaci dacewa da daren lailatul qadri fil witri a cikin mara min al ashr al awakir na goma na ƙarshe min ramadan wato na watan ramadan sannan wannan hadisi na biyu a baban hadisin abu sa'id al-kudri Allah ya kara masa yadda ke cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yujawiru wato yakan makwabtaka da masallaci me ake nihi da makwabtaka a nan shine yana itikafi yujawiru bi ma'ana ya atakif wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana itikafi fi ramadana a cikin watan ramadan ala ashirar latifi wasadi shahar yana itikafin kwanuka goma na tsakiyar wato ramadan kenan in ka fitar da goma ta farko goma ta tsakiya ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farko ya kasance yana yin itikafi Abu Sa'id sai ya ce fa idza kana hina yumsi min 20 laila a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya maraita a cikon dare na ashirin tamudi da ya wuce wa ya stakbilu ihda wa ishirina yana mai fuskantar kenan dare na ashirin da ɗaya ma'ana ran da aka ce an samu azumi ashirin kenan a ran nan da dare manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fita bayan fadawar rana idan ya yi itikafin kwanuka goma na tsakiyar ramadan tun da ran da aka kai azumi ashirin a ran nan daren ashirin da ɗaya ne shi ne a nan ya ce fa'iza kana hina yumsi min ishirin na laila lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya maraita game da dare na ashirin ta mudi da ya wuce wa ya staƙabilu ihida wa ishirina yana mai fuskantar kenan ashirin da ɗaya ga watan ramadan kenan ran dare na 21 raja'a ila maskanihi manzon Allah sai ya koma gidansa to da haka ya kasance yana yin itikafi a cikin waɗannan kwanuka goma na tsakiyar Ramadan Jibrilu alaihi salam ya zo ya ce masa a'a wannan dare ba a nan ba yake a dai sake lalime wanda akwai riwaya da ta nuna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na yin itikafi a goma na farko yayi itikafi a goma na farko jibrilu alaihi salam ubangiji ta'ala ya turo shi ya ce masa daren da kake famar dacewa da shi ba a nan ba yake a dai sake lalime maza Allah sai ya yi itikafi goma na tsakiya da ya yi itikafi goma na tsakiya jibrilu alaihi salam ya koma dawowa ya ce masa daren dai ba a nan ba yake an gane ko sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi itikafin kenan goma na ƙarshe shine a nan wato abu sa'id yake cewa idan ya kasance ya maraita a dare na ashirin da suka gabata wanda yana fuskantar dare na ashirin da ɗaya raja'a ila maskane mazan Allah sai ya koma zuwa gidansa wa raja'a man kana yujawiru ma'a duk wanda ya yi itikafi tare da shi shi ma sai ya koma gida a ran nan kenan suke fita abu sa'id sai yake cewa wa annahu aqama fi shahrin jawara fihi al-lailata allati kana yarji'u fiha wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a cikin wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi itikafi a cikin sa kenan daren da yake komawa gida a ran nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a cikin sahabbansa fa khataba nasa manzon Allah ya ma mutane huduba fa amarahum ma sha Allah ya umarce su da abinda Allah ya so ya umarce su thumma qala sannan sai manzon Allah ya ce kuntu ujawiru hadhihi al-ashra manzon Allah ya ce da na kasance nakan yi itikafi ga waɗannan kwanuka goma na tsakiya thumma qad badali an ujawira hadhihi al-ashra al-awakir manzon Allah ya ce sannan al'amari ya bayyana gare ni ne itikafin waɗannan kwanuka goma na ƙarshe ya bayyana gare shi domin jibrilu alaihi salam ya zo ya sanar da shi cewa daren nan ba a goma ta tsakiya ba yake don haka sai ya ce faman kana a taka fama'i manzan Allah ya ce duk wanda ya kasance ya yi itikafi tare da ni wannan goma ta tsakiya manzan Allah ya ce kada ya koma gida fal ya subut fi mu takafi manzan Allah ya ce ya tabbata a wurin da yake banta domin yin itikafi ma'ana ya ci gaba kaga kenan yayi kwanuka goma na tsakiya sahabbai sun yi tare da shi a daren da za su fita da yamma kenan lokacin da ya wato ya maraita kenan daren 21 maza Allah ya tsaya a cikin jama'a ya ce na yi itikafin waɗannan kwanuka goma amma ya bayyana gare ni zan yi itikafin wannan kwanuka goma na ƙarshe don haka ina umarninku ya ce duk wanda ya yi itikafi tare da ni maza Allah ya ce ya tabbata abinsa kada ya fita shine sai ya ce musu wa qad uritu hadhihi al-laila wannan dare na lailatul qadr manzon Allah ya ce an nuna mun shi a mafarki thumma unsitu ha sannan an mantar da ni an nuna mun shi amma an mantar da ni an nuna masa ainihin daren ga ran da ake dacewa da shi yace to amma an mantar da ni za mu iske menene sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta sai ya ce fabtaguha fil ashir al-awaqir dan haka manzon Allah ya ce ku nemi dacewa da wannan dare a cikin kwanuka goma na ƙarshe wabtaguha fi kulli witr manzon Allah ya ce ku neme shi a dukkan witr an gane ko a dukkan witri kenan a goma na ƙarshe 21 23 25 27 31 kenan daren waɗannan kwanuka kenan a shine za a nemi dacewa da daren lailatul qadr shine ya ce wa tabuha ku nemi dacewa da daren lailatul qadr fi kulli witr wato a dukkan mare kenan a cikin kwanuka goma na karshe sai ya ce wa qad ra'aytu ni asjudu fi ma'in waqil a mafarkin da nayi wanda naga ainihin daren lailatul qadr baza Allah ya ce na samu kaina ina mai sujada a cikin ruwa da laka an gane ko shi a mafarkin da ya ga kanshi a wannan lokaci yana mai sujada a cikin ruwa da laka abu sa'id yake cewa fasta hallatis sama'u fi tilkan laila a wannan dare na 21 yace sama sai ta yi cida lafazin al-istihlal shine raf'u saut abinda yake nihi fasta hallatis sama'u wato sama sai ta yi cida girgije ya haɗu ta yi cida an san cida aiko shine sautin da yake fita daga cikin kenan girgije shine sai yake cewa fastahallati sama'u fi tilkan laila a wannan dare wato samaniya sai ta yi cida fa amdarar sai ta yi ruwa fa waqafa masjid wato masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ruwa ya ringa tsiyaya fi musallan nabi sallallahu alaihi wa sallama a gunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallah a cikin masallacin shi kenan inda yake tsayawa a wurin shi na liman ruwa sai ya ringa zubowa wanda bayani ya gabata rihin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rihi ne wanda aka yi shi da itacen dabino aka jera sannan aka sanya kaba ba rihi bane ba wanda aka yi aka sa laka da sauransu wanda zai hana ruwa yanzu ba in an yi ruwa masallacin shi yake ruwa gudu yake a ciki gaba ɗaya ya zama laka an gane ko shine yace fa basurat shine sai yake cewa fa waqafa masjid wato masallaci sai ya ringa tsiyaya alwakfu shine wato zubar ruwa kenan fa waqafa almasjid wato masallaci sai ya ringa tsiyaya ma'ana ruwa ya ringa zuba fi musallan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke tsayawa yi sallah a cikin masallacin lailata ihda wa ishirin a daren ashirin da ɗaya ya ce fa basurata aini rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ya ce idona sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa nazartu ilaihi na kalle shi in sarafa min asbihi a lokacin da ya sanamce daga sallar asuba ya juyo wa wajhuhu mumtali'un dinan wa ma'an wato fuskarsa tana cike da ruwa da laka abu sa'id ya ce sai na tabbatar da cewa wannan dare na 21 shine daren lailatul qadr wannan kuma ya kasance kafin daren yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa a mahulki wanda mahulkin annabawa ko wahayi ne abinda bai ma'ammantar da shi ainihin daren amma yana tuna da cewa shi a mafarkin da ya ga kanshi wato yana mai sujada a cikin ruwa da laka daren da zai fita kenan a ran nan sai ya ce ya bayyana gare ni wannan goma na ƙarshen zan yi itikafin su duk wanda ya yi itikafi tare da ni manzo Allah ya ce ya tabbata abun sa kada ya koma gida a ci gaba a wannan dare ne kuma aka yi ruwa sama ta yi cida aka yi ruwa an gama sallar asuba Abu Sa'id yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanto mu daman idan ya salamce daga sallah baya tabbata a gunsa yakan juyo ya fuskanci mamu shine yace sai na ga ruwa da laka cike da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace don haka sai na tabbatar da cewa daren Lailatul Qadr akan dace da shi daren 21 sannan hadisi na uku a baban shine hadisin Aisha Allah ya karra mata yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa iltamisu an gane ku ai iltamisu Lailatul Qadr ku nemi dacewa da daren lailatul qadr kenan a goma na ƙarshe kuma a cikin mara shine kenan malam ya zo da hanyar hadisin na daban don haka kuma bai zo da lafazin gaba ɗaya ma'anar shi kenan ma'anar wancan hadisi da ya gabata amma shi mi ya ce maimakon ta har rau lailatul qadr sai ya ce iltamisu lailatul qadr ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a cikin goma na ƙarshe kuma a cikin mara sannan hadisi na hudu a baban shine hadisin Aisha Allah ikara mata yadda shine take faɗa take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashir al-awakir min ramadan wato ya kasance yana itikafi a goma na ƙarshe na ramadan waya kulu kuma yana faɗa ga jama'arsa ta har lailatul qadri manzon Allah sai ya ce ku kirdadi dacewa da daren lailatul qadr fil ashir al-awakhir min ramadan a goma na karshe na watan ramadan ku nemi dacewa da shi kaga wannan shi ma me yake tabbatar mana a goma na karshe ne ake dacewa da wannan dare kuma a cikin mara sannan hadisi na hudu a babar shine hadisin Aisha a Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa iltamisuha fil ashir al awakir min ramadan lailatul qadr manzon Allah yace ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a kwanuka goma na ƙarshen ramadan sai yace fi tasiatin tabaka a cikin kwanuka tara da suka rage a cikin talatin idan an hudda tara nawa ya rage ashirin da ɗaya kenan daren ashirin da ɗaya fi tasi'atin tabqa kenan ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a cikin kwanuka tara da suka rage a ramadan kenan shine daren 21 sai ya ce fi sabi'atin tabqa haka nan a cikin bakwai da suka rage kenan bakwai idan muka fitar da bakwai kenan shine daren 23 sannan sai ya ce fi khamisatin tabqa haka nan a cikin kwanuka biyar da suka rage kenan daren 25 an gane ko kenan wannan hadisi a hadisin da ya gabata da ya ce ku nemi dacewa da daren lailatul qadr a cikin kwanuka goma na ƙarshen ramadan kuma a cikin mara to wannan sai ya bayyana mana kenan a kwanuka tar da suka rage kenan daren 21 sannan sai ya ce fi sabi'atin tabqa haka nan a cikin kenan kwana bakwai da suka rage kenan shine daren 23 fi khamisatin tabqa yace haka nan a cikin biyar da suka rage kenan daren 25 sannan hadisi na gaba wato abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hiya fil ashir al awakir daren lailatul qadr akan dace da shi a cikin kwanuka goma na karshen ramadan fi tis'in yamdina a cikin kwanuka tara da suka wuce kenan daren talatin ba ɗaya kenan daren ashirin da tara fi tis'in yamdina kenan a cikin kwanuka tara da suka wuce kenan daren ashirin da tara sai ya ce aw fi sab'in yabqai yace ko kuma a cikin bakwai da suka rage kenan daren 23 an gane ko kenan wannan sai ya nuna cewa a cikin daren 29 yace fi tis'in yamdina a cikin kenan tara da suka wuce kenan idan ka dauka shine daren 29 kenan lailatul tasi'a wal 20 sai yace kuma aw fi sab'in yabqai ko a cikin kenan kwanuka bakwai kenan da suka rage kenan daren ashirin da uku shine a nan sai yake cewa ta ba'ahu abdulwahab an ayyu wato abdulwahab wato ya ma kenan wahayib ibn khalid mutaba'ar wannan hadisi daga ayyub sannan sai ya ce wa an khalid an ikrima an ibn abbas sai ya ce iltamisu fi arba'in wa ishirina ya'ani lailatul qadr ya ce ku nemi dacewa da daren lailatul qadr sai ya ce fi arba'in wa ishirina wato a cikin kenan dare na ashirin da hudu ko kuma a cikin kwana ashirin da hudu idan aka ce kwana ashirin da hudu a nan abin da yake nihi kenan daren ashirin da hudu shine kenan ran ashirin da uku wannan kenan daren ashirin da hudu in aka hada kenan daren da shi da yinin kenan ya zamanto kenan shine ashirin da hudu tunda sai an yi dare ake yin yini kenan me yake nihi kenan daren 23 kamar yadda malamai suka bayyana ma'anar abin da yake nihi fi 40 wa 20 an gane ko kenan in an hada da daren da yini ya zama 24 kenan in aka hudda daren kenan daren 23 yake ne a takaice waɗannan hadisai suna bayyana mana wato zamanin da ake dacewa da daren lailatul qadr shine a kwanuka goma na ƙarshen ramadan kuma a cikin mara duk da cewa malamai kamar yadda ibn hajar allah ya ji kansa ya hakaito maganganu na magabata sama da fada arba'in game da lailatul qadr a wani dare ne ake dacewa da ita sai da ya jero magana ɗaya na bin ɗaya fada arba'in da shida an gane ko faɗa wajen arba'in da shida wanda daga cikin wasu suna ganin kwata-kwata lailatul qadr an yi ta amma an ɗauke ta babu ita shi kenan har zuwa kiyama an ɗauke ta wannan magana kuma ba yadda za a yi ta samu gun zama faɗa ce ta 'yan shi'a an gane ko su sun tafi akan kwata-kwata lailatul qadr an yi an gama ba maganar nan gaba a yi ta wasu ko suna ganin cewa kawai ta keɓanta da shekara ɗaya a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama ta auku so ɗaya amma tun wannan so ɗayan shikenan an ƙare wasu ko kwata-kwata sun tafi akan cewa ta keɓanta da wannan al'umma banda sauran al'ummu illa kasancewar hadisi ya tabbatar da al'ummun da suka gabata ma kamar yadda hadisi yake cikin sunanin nasa'i cewa annabawan Allah su ma wato sun wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya musu kyautar wato daren lailatul qadr dan haka manzon Allah yace kuma za ta wanzu har zuwa kiyama to a cikin dukkan waɗannan maganganu da malam ya hakaito magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda dalilai suka tabbatar a kwanuka goma na ƙarshe kuma a cikin mada amma kuma tana ciruwa daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci wata rana a samu lailatul qadr a daren 21 wata shekara a samu a daren 23 wata shekara a daren 25 wata shekara a daren 27 wata shekara a daren 29 illa kasancewar wasu daga cikin malamai musamman malaman shafi'iyya su sun tafi akan cewa a makwanuka goma na ƙarshe a marai to su sun rinjaye da daren 21 da daren 23 amma tare da cewa jumhurin malamai su suna ganin cewa a daren 27 ne aka fi dacewa da daren lailatul qadr kamar yanda hadisi na cikin sahihu muslim ubay ibn ka'ab Allah ya ƙara masa yadda rantsuwa yake da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma baya tubu a cikin rantsuwarsa, cewa yake wallahi daren lailatul qadr na kasancewa daren 27. almajirinsa zirru bin hubaish sai yake cewa ya abal munzir min aina arafta zalik yace ta yaya kasancewa a daren 27 ne yace domin manzon Allah ya faɗa mana idan daren lailatul qadr yayi to rana idan ta hudu tana hudowa ba ta da wanji an gane ko shine yace fa inna shamsa taqulu la shu'a alaha rana na hudowa babu wanji tare da ita me ake nihi da shu'a shine haske da rana take watsuwa idan ta je hudowa to in dai daren lailatul qadr ya kasance misali yau gobe in rana za ta hudu za ta hudu babu wannan haske wanda take watsarwa to akan haka shi ya tabbatar da cewa daren 27 ne lailatul qadr take wucewa wannan fada kuma ita ce jumhurin malamai suke kai amma fa magana mafi rinjaye lalle a cikin goma na ƙarshe a cikin mara kar ka kwanta ka ce sai daren 27 dan takan iya kasancewa kafin daren 27 kin ta wuce ko kuma sai bayan 27 kin kaga a wannan hadisi na Abu Sa'id daren 21 ne tunda manzon Allah ya gaya musu a mafalkin da yayi ya samu kanshi yana mai sujada a cikin ruwa da laka yace a wannan dare na 21 bayan gama sallar asuba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wayo sai naga fuskar sa cike da ruwa da laka sai ya tabbatar da cewa a daren 21 ne ta wuce to haka akan samu daren 23 ko da 5 ko da 7 ko da 9 kenan don haka ake buƙatar mutum ya rayar da waɗannan wato darare gaba ɗaya hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala game da ɓoye mana daren lailatul qadr ba komai yasa ba shine dan mu zage a cikin ayyuka na ibada mu rayar da waɗannan darare gaba ɗaya ibadar mu ta yawaita mu samu kusaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala inda Allah zai ayyana mana daren lailatul qadr a ce ainihin ga lokacin da ake samun ta da kowa sai ya yi kwancin duk wani makiyaci sai ya yi kwancin sa sai in daren ya yi sannan zai fito masallaci kamar yadda a yau haka muka samu kanmu mafi yawan jama'a ba sa rayar da wani dare a cikin goma na ƙarshe sai daren 27 wai ranar ne daren lailatul qadr me yiwuwa ku ta riga ta wuce wani in ya ci daren 27 shi kenan ka je masallaci da ake tarawihi yau in aka ce 27 bayan wucewa 27 sai yan kaɗan sai ka yi sa'a za ka samu kashi ɗaya daga cikin ukun jama'a da suke haɗuwa kafin wannan lokaci to don haka hikima ta ubangiji subhanahu wa ta'ala don mu yi kokari mu rayar da dararen gaba ɗaya Allah ya koye ta yi mantar da manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya koye mana sa'a wadda ake karɓar addu'a a ranar juma'a domin mu rayar da yinin namu da ibada haka Allah ya koye mana ranar mutuwa ba don komai ba don mu kasance a kullum a cikin shiri muke mu da ayyuka waɗanda suke na ƙwarai mutuwa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to don haka kasancewar kuma shi wannan dare akwai alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna an gane ko alamar da ake gane wannan dare lalle na daga cikin alamar da ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kasancewar rana tana hudowa babu wanci sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa kuma daren zai zamantu dare ne wanda yake sakekke babu sanyi babu zafi ran da lailatul qadr za ta wuce zaka ji dare shi ba sanyi ba shi ba zafi ba ko da zafi ake yi tsananin zafi to zaka ji daren ya zamanto tsaka tsakiya shi ba zafi ba shi ba sanyi ba akwai wasu alamomi daban da dama waɗanda ake ba da labari na cewa karnuka ba sa haushi jakai ba sa kuka kuma duk gidaje da duwatsu da itace sukan yi sujada kuma haske zai ringa ɗaukaka ko a cikin duhu ne haske zai ringa tashi da sauransu waɗannan duka gaba ɗaya babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka waɗannan alamomi guda biyu su ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ma ka samu dare sakikke ba sanyi ba zafi in an wayi gari ne rana za ta hudu babu wanje tare da ita sannan kuma game da shi wannan daren lailatul qadr wasu malamai sun tafi akan cewa wanda yake samun sakamakon dacewa da wannan dare ma'ana tsayawa game da wannan dare shine sai wanda Allah ya nuna masa alama ya gane cewa daren lailatul qadr to shine ake ba sakamakon abinda yake na ibada wanda Allah ya yi alkawari kamar yadda al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa akan wasu dalilai waɗanda suke nuna cewa wanda ya tsaya daren lailatul qadr aka masa dace da ganewa cewa wannan dare to shine zai samu sakamakon duk da cewa akwai dalilan da suke nuna cewa sawa'an kaga wata alama wadda ta nuna ma daren ko baka ga wata alama in dai ka rayar da daren da ibada to duk abin da ake samu na sakamakon lada a wajen ubangiji subhanahu wata'ala zaka samu wannan kuma haka ne sawa'an kaga wata alama ko baka ga wata alama in dai ka tsaya dan imani da ubangiji subhanahu wata'ala kuma dan neman sakamakon lada to duk abin da ake samu na rayar da wannan dare zaka same shi a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sannan mutumin da Allah ya nuna masa wannan dare menene ya dace na addu'a Aisha Allah ya kara mata yadda ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda hadisi ya inganta a cikin sunan sunan Tirmidhi tace ya Rasulullah in har na gane cewa ainihin daren Lailatul Qadr ga yayi zan yi na addu'a manzon Allah ya ce ga iya addu'ar da zaki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Allah kai kai ne mai matukar rangwame kuma kana kaunar rangwame ya Allah kamun rangwame game da laifukana wannan addu'a ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Aisha cewa ta yi don haka wannan addu'a kuma ita ce ya dace mu yawaita yin ta a cikin waɗannan darare da ake kyautata zaton dacewa da daren Lailatul Qadr daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara kenan wannan addu'a ita ce ya dace mutum ya yawaita باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاهي الناس قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد وابن عبد الرحمن قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبر ليخبرنا بليلة القدر فتلاها رجل فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة wato wannan babi ne wanda ke bayani game da ɗauke sanin ainihin daren lailatul qadr daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litalahin nasi wato saboda wata hayaniya da jayayya da jama'a suka yi an gane ko Allah ya mantar da manzansa ainihin daren lailatul qadr shine anan malam ya shigo da hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda daga Ubada ibn Sabit kenan riwaya ta sahabbai junansu da juna shine yake cewa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama li yukhbirana bi lailatul qadr ubada yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fito dan ya bamu labari game da ainihin lailatul qadr ga daren da ake dacewa da ita fatalaha rajulani minal muslimina wasu mutum biyu daga cikin jama'a ta musulmi sai suka ringa rikici suna jayayya suna fada a wata riwaya manzo Allah yake cewa ma aku mashaidan kowa shaidanin sa yayi tsaye wato sai zuga shi yake manzo Allah ya fito domin ya ba sahabbai labarin daren Lailatul Qadr ga ainihin daren da ake dacewa da shi fitowar da yake a kofar masallaci kawai sai ya ga mutum biyu suna jayayya suna rikici manzo Allah ya je ya shiga tsakaninsu yana famar ya sasanta su shine yace kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadr yace na fito domin na ba ku labari game da ainihin daren lailatul qadr ga ranar da yake kasancewa fatalaha fulan wa fulan dan Allah yace wani da wani sai suka ringa jayayya suka ringa rikici farufi at maza Allah yace sai aka dauke mun sanin ainihin dara an gane ko shine a can yace unsitu ha yace an mantar da ni wa asa an yakuna khairan lakum manzo Allah ya ce amma ya kusa ko kuma tabbas wato mantar da ni ainihin wannan dare zai zamanto alkhairi ne gare ku saboda duk abin da Allah subhanahu wata'ala ya kasantar da shi to akwai hikima wannan hikima kuma dole ne mumini ya meka wuya domin akwai alkhairi a cikinsa menene yace nan wa asa an yakuna khairan lakum tabbas manzon Allah ya ce mantar da ni wannan dare wato shine zai zamanto alkhairi gare ku me yasa saboda za ku rayar da dararen ku gaba ɗaya da ibada manzon Allah sai ya ce falta misuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisa manzo Allah ya ce ku nemi dacewa da wannan dare fittasi'ati a cikin kwanuka tara wato da suka rage kwanuka tara da suka rage kenan daren 21 ko kuma kwanuka tara dare tara da suka wuce kenan daren 29 kenan anan fittasi'a yana daukan fuska biyu kenan daren 29 ko daren 21 in ka ce kenan fittasi'ati tabuka kenan kwana tara da suka rage kenan shine daren 21 ko kuma fittasi'ati yamudi kenan daren 29 kenan sai ya ce wasabi'a haka nan kenan a cikin bakwai bakwai da suka rage ko bakwai da suka wuce in bakwai ne da suka rage kenan daren 23 in bakwai ne da suka wuce kenan daren 27 sannan sai ya ce wal khamisa haka nan a biyar da suka rage kenan shine daren 25 manzo Allah ya ce ku nemi dacewa wato da daren lailatul qadr kaga anan sababin abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya manta shine kasancewar waɗannan sahabbai wato da ya same su suna rikici haka kuma akwai riwaya a cikin sahihu muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an nuna mun daren lailatul qadr ina famar in na farka in ba jama'a labari sai wani daga cikin iyali na sai ya tada ni tada ni da ake manzon Allah ya ce sai na manta ainihin daren wanda wannan shi ma hadisi ne sahihi kenan a nan malamai suka ce sababin kusan biyu ne falkar wadda iyalinsa suka masa wannan ya sa sai ya manta ainihin wannan dare da kuma kasancewar rikicin nan da ya samu mutum biyu daga cikin sahabbai suna yi wannan jayayya da famar sulhun tasu shi ya mantar da shi wannan ainihin wannan dare mancewar kuma ita ce alkhairi gare mu domin mu rayar da kwanukan goma da duk wasu ayyuka waɗanda suke na ibada باب العمل في العشر الأواخر من رمضان قال حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني قال حدثنا ابن أيينة هو سفيان أنا أبي عفور أنا أبي الضحى عن مسروق أنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da zagewa a cikin ayyuka na ibada a kwanuka goma na ƙarshen ramadan ma'ana mutum ya jajirce ya zage damtse a cikin ayyuka na ibada don ba na filfili ba kadai ake buƙatar a rayar da wannan dare duk wasu ayyuka na ibada da zaran an ce rana ta fada to ka yi ƙoƙarin gabatar da su kai ne ziyarar ɗan uwa kai ne sadaka kai ne kyauta kai ne sadar da zumunta kai ne na filfili kai ne karatun alkur'ani duk wasu ayyuka na ibada to ka yi ƙoƙari ka rayar da wannan dare da zaran dare ya faɗa wannan rana ta faɗa kenan daren 21 ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara to shine anan yace babul amali fil ashr al awati kenan kwanukan goma na ƙarshe gaba ɗayan su ka yi ƙoƙari ka zage a cikin ayyuka na ibada a cikin wata na ramadan shine anan malam ya shigo da hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama idza dakhala al-ashru wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan wato suka shigo shadda mi izarahu manzon Allah yakan daure gyautansa ma'ana yakan kaurace ma iyalin shi gaba ɗaya matansa manzon Allah yakan kaurace musu sai ya koma masallaci sai ibada an gane ko shine kinaya ce ake anan shadda mi izarahu in aka ce shadda mi izarahu ma'ana ya daure gyautarsa ya daure gyautarsa me ake nihi ya kaurace ma matansa kenan ya koma masallaci domin ibada domin ganawa da ubangijinsa wa ahya lailahu ko manzon Allah yakan rayar da daren shi rayar da dare anan da duk wasu nau'ikan ibada shine karatun alkur'ani shine kaza shine kaza dukkan wasu ayyuka na ibada sannan wa ai qada ahlahu sannan manzon Allah yakan falkar da iyalinsa don haka hadisi ne sahihi wato Zainab yar ummu Salama take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan kwanuka goma na ƙarshen Ramadan suka kama wato duk wani wanda manzon Allah ya san da cewa zai iya tsayawa ya yi ibada a cikin daren a cikin iyalinsa yaro ko babba manzon Allah sai ya falkar da shi ya tashi shi ma ya rayu da wannan dare to haka ake buƙatar duk wani aiki na alkhairi idan wato ka gano shi kenan ba kai kadai ba ka yi ƙoƙarin ba iyalinka ƙarfin gwiwa akan zartar da wannan aiki kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da matan shi ma daga cikin matan shi akwai waɗanda suke zuwa su yi itikafi tare da shi a masallaci don haka wannan yana nuna kenan waɗannan darare in da mutum yana ibada misali kashi hamsin a cikin ɗari ko saba'in a cikin ɗari to idan kwanuka goma sun kama na ƙarshen ramadan to ana buƙatar mutum ya jajirce ya zage a cikin ayyuka na ibada nan muka zo ƙarshen baban da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يغفر تامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يوا إن muna da sanarwa